أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ran lahadi a nan masjid sabilul huda gawan katare inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na wani malami muhammadu bin ismail wanda aka yi saninsa da imamul buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ladi uku ga watan rabi'u sani shekara ta 446 muna fata allah ya muna muwafaka a wasu abin da zama karanta a cikin adabu na furat a wancan satin a wancan satin mun kare wa urwaya ta nawa mun kare babe na 336 muka yi ko? a babe na 336 muka yi wancan satin muka tsaya a ruwaya ta 770 mun kare ruwaya ta satsan katroben yanzu mu tashi babe na 337 babe na nawa? babi na ɗari yawa masu littaya hannu kenan da alama kenan zan mu tashi babi turwasan transit ko ruwaya ta ɗari bakwai da tamanin da ɗaya zan mu tashi a ruwaya ta satsan katurbenta haka ne tarjama baban imamul buhari ya ce babun ƙaunin rajul labulla shani uka yaya? yaya ta jan baba la la bulla shani uka la bulla shani uka ta jan babi baba na shani uka me shani uka yau kuma kuma alkurani mu yau sha ne a duka ko a duka can aya cikin alkurani ka koma annabi sallallahu alaihi wasallama sai kafiran makka sai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ai annabi duk iyan je ai fasikan mutuwa kenan idan ya rasu bai da baya ai shine sai Allah ya sabko inna a dainakal kausar fasalli lirabbika inna shani'aka makiyinka huwal abtar shine bayya da baya yana shine inna shani'aka huwal abtar makiyinka shine mai yankakken baya yana me nake ne mana kalmati muna neman fasara kalmati shani'uka kenan me sha shani'uka da larabci kenan aduka makiyinka kenan makiyinka shine shani'uka kama zakara hu fi suratul kausar ko kenan nan da ya buhari kama wani babu ya ce la ƙaunin rajul kwaɗan mutum la bulla shanuka kenan abin da yake ni kamar yadda mai shari na ya kana fadar samad ya ce ai la ya haya a duwika la la ya haya a duwika kamar laraba ga al'adar sun ana hira kamar mu da a ce kan da wasu ma ba muna ba mu ce allah taimake ka akan maki ga kuma Allah ɗora kamar muna zuga mata haka wata mace ai Allah ɗora kan maki Allah ɗora kan makiyinka da Hausa muna wannan karin magana mu ce Allah ɗora ka bisa makiyinka to su kuma ce sai su rika cewa bulla shani uka kan makiyinka ya rayu kama a cikin magana in kayi wani ce kaiwa ne kan makiyinka ya dogon tsawon rayuwa ko kan makiyinka ya rayu kamar mu da muke cewa yanzu Allah ɗora ka kan makiyinka su sukan cewa kan makiyinka ya rayu ko kuma kan makiyinka ya yi tsawon rayuwa kenan shi ne nan buhari kama baban bulla shanuka aulin rashin kwaɗan mutum bulla shanuka kan makiyinka ya rayu ko kan makiyinka ya yi tsayuwan rayuwa a shahi kenan wai an iya waɗin wannan magana laifi ke waɗin ta a ba laifi cewa mu a da hausa wani cewa allah kiyaye ka da makiyinka ko allah ɗora ka kan makiyinka kenan can sai sai kan makiyinka ya yi dogon rayuwa a hira kanin magana kan makiyinka ya yi dogon tsawon rayuwa shi ne bulla shanuka la ya haya a doka kan makiyinka ya rayu kenan an haɗi ba an haɗi ba a ruwa ya hadisi zan gani sai ce قال حدثنا موسى قال حدثنا أس- حدثنا السعد قال سمعت أبا جمرة قال أخبرني أبو عبد العزيز قال أس- قال أمسى عندنا أبو هريرة فنظر إلى نجم على حياله فقال والذي نفس أبي هريرة بيده mu rika ban karatun masu littafi a hannu ليودن أقوام أقوام ولو إمارات في الدنيا وأعمالا أنهم كانوا متعلقين عند ذلك النجم ولم يلو تلك الإمارات ولا تلك الأعمال ثم أقبل علي فقال لا بل شأن شأن شانئك أكل هذا ساغ لأهل المشرق في مشرقهم قلت نعم والله قال لقد قبح الله ومكر فوالذي نفس أبي هريرة بيده ليسوقنهم حمرا غضابا كأنما وجوههم وجوههم وجوههم المجان المقرقة حتى يلحق ذا ذا الزرع بالز- بزرعه وذا الدر بزرعه
yawa kenan duk mai littafi kenan wanda muke zuwa da littafi mu yi kokarin sa littafin gaba da kalamin risas karanyo muna bin kalma kalma kenan duk wanda bai zo da littafin shi ma ga wanda yake da littafi ya zamana kusan shi kenan mun yi fa'idantuwa gaba daya kenan ka zo tun da mafi yawan mu da ɗaliban ilimi ne da malamai kenan muka zamna da littafi muna bin karatun kenan ya yi karuwa daga tsaya kai malami kana iya karanta a karmakan laganin yanzu misali kuma baka kalli gurin ba kenan kowa da kallon littafi da gurin sai ga muna tsaya karatun in an ce wani ma zai safa da minal hadis kenan kuma kuke kashi muna wucewa amma dai kai ma ustaz ka zo ka zamna kai ma ustaz ne ka zauna ba littafi kenan babu mi babu karuwa kenan mu rika diba littafin da kalmai muna doka yanda kai ma gobe littafin hadisin ka iya mi ka iya koya shi ko musamman kowane hadisi muka yi abu daya biyu ne ake so a gane a kan shi na farko mu kiyaye fasara ta kashin bakin hadisin yanda kowane kalma bayan kalma mu san fasara ta na biyu musamman yustafadu min hadis me ake wani darasi wani karatu ake doka a wannan hadisin ko mu san nau'in hadisin sahihi ne da ifi ne menene kenan wani ne ya kamata wannan uku mu da kiyaye wannan uku kuma kenan ba mu kiyaye sai muna bin karatun kashin bakin da littafin a hannunmu muna bin kalma-kalma da karanyo da wani abubuwa muna lekawa mun gane sai ce ma tarjama baban ko ya ce ya ne bulla shani uka ko miya bulla shani uka kan makiyinka ya yi tsawon rai sai ka wannan hadisi za mu fara ya ce hadasi na musa wannan ana ce mai Musa bin Ismail qala hadathana Sa'iq hadathana wa Sa'iq huwa ibn al-Hazan sikka qala sami'tu aba jamrata shi wannan Sa'iq yace sami'tu naji daga aba jamra qala yace akhbarani Abu Abdul Aziz ba Abu Abdul Aziz ya bani wannan labarin wa ba shi wannan labarin abu abdulaziz abu abdulaziz tabi'i ne wai abu abdulaziz tabi'i ne in aka ce tabi'i kenan su ne almajiran sahabbai waɗanda suka yi karatu gurin sahabbai su ne ake ce musu tabi'ai su ba su ga annabi ba amma dai sun gawa sun ga sahabbai sun ga wanda ya ga annabi sun ɗauko karatu daga wanda ya ɗauko gurin annabi amma dai su ba su ga annabin ba su ne ake ce musu tabi'ai kenan da ce wani tabi'i ne kenan yayi karatu gurin wa sahabi kenan tabi'i ne to shi wanda abu abdulaziz tabi'i ne kala yace kenan kala nawa yace abu abdulaziz yace amsa inda na abu hurairata abu huraira yayi yammaci a wajenmu amsa minal masa kenan amsaina wa amsal yawa kenan da yace amsa inda na abu huraira yana ne kenan abu huraira yayi yammaci a wajenmu kenan abu ko ya mareta a gurinmu kenan abu huraira ya kama ne ziyara da ya kama ziyara kuma sai yammaci a gurinmu kenan tun daga mare kamar da rana ya kai haddare na gurinmu kenan ce wani yayi yammaci gurinmu kenan ya zo mu ziyara misali wajen karye uku na kenzar har kuma dare muna tar hawar haka yana ina muna tar da mu kenan abu huraira da ya ka musu ziyara ya jima a gurinsu dukkan marece shine sai ce amsa inda na abu huraira to doki abin ya kana gani abu huraira ya ci shi abdulaziz da ya ce abu huraira ya yi yammaci zo a gurin ko to sun yi fasan june har ganin dare ya yi to da dare sai ya ce fa nazara yanzu kashin baki ne zan gudu na hadisi saboda hadisin da koyi darasi da dama da zan doka a cikin shi sai ce fa nazara ila najmin ala hiyalihi fa nazara abu huraira fa nazara sai ya duba ila najmin zuwa zuwa tauraruwa ala hiyalihi a saitin shi kamar daidai saitin shi sai kalli sama ya ga tauraru shine nan fa nazara ya duba ila najmin zuwa tauraru ko ko tauraruwa ala hiyalihi hiyalihi ai ala jihatihi kenan abusa saitin shi ko gefen shi ko to kenan ba fara gane sai kalli taurari a daidai saitin shi faqala sai ya ce aba huraira yace mi wallazi nafsu abi huraira ta biyadihi na rantse da wanda aba wanda ran abi huraira yake gurin sai yake hannunsa kamar yadda abu huraira ai wannan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin ta wallazi nafsu muhammadu biyadihi to idan tace aba huraira yi yace na rantse ga wanda ran abu huraira yake gurin sa kenan kan ya hudu wata magana ne sai rantsuwan nan da ya rantsuwan nan sai aba huraira sai yace ni la yuwaddanna aqwamun wa'ansu mutane za su yi guri ko kuma aminal gudu so wa'ansu mutane za su so ko kuma wa'ansu mutane za su yi guri wani mutane ya ce wallau imaratun fi duniya waɗanda suka jibinci shugabanci a duniya wa'ansu mutane su yi mi za su yi guri ko su so su wani mutane waɗanda wallau imaratun fi duniya waɗanda suka jibinci shugabanci a duniya wa amalan kuma suka jibinci ayyuka in aka ce amalan kenan na abin da ke ne suka jibinci ayyuka ai ai ita duniya da kwai shugabanci kuma da kwai wakilta aiki wanda ba shugabanci ne amma dai shi ma kana shugabanci wani abu kenan wa amalan waɗanda kuma suka jibinci wa'ansu ayyuka kamar a yanzu ma zamaninmu ai wannan shugaba ne wannan gwamna ne wannan mayor ne wannan kaza ne wannan kuma dj ne na service kenan shi dj na service mai wakilta a amana eh ayyuka ya wakilta ko kenan wa'ansu mutane za su yi guri waɗannan mutane waɗanda suka jibinci shugabanci wa amalan da ayyuka za su yi guri annakum kanu mu'alliki na inda zalikan najam da a ce sun kasance suna mallake da waccan taurarin annahum su kanu sun kasance mu'alliki na suna mallake inda zalikan najam zuwa wancan taurarin lam yalu tilkal imarat da dai ba su jibinci ba ba su amshi ba wannan shugabancin wala tilkal a'mal kuma ba su amshi ba wannan ayyukan responsibility na duniya mun gane wa'ansu mutane za su yi za su yi buri wanda mutane waɗanda suka jibinci mi shugabanci kuma suka jibinci mi ayyuka a na duniya su ce da dai su ne a leƙe da taurarin wancan ba su yi mi ba ba su jibinci ba wannan shugabancin na mutane kuma ba su jibinci ba ayyukan nan kenan shine kanu muta'alliki na sun kasance suna mallake inda zalikan najam gurin wancan taurarin lam yalau tilkal imara busu jibinci ba kenan busu amshi ba wannan shugabancin da suke a duniya wala tilkal a'mal kuma busu amshi ba wannan ayyukan da aka sa su shugabanci a duniya kaga abinda aba kure da ga yana gidan suwa yana gidan suwa yawa yana gidan su abu abdulaziz da ya hudu wannan kuma yace summa aka bala alayya sai ya gabato gare ni niwa niwa sai abu abdulaziz ko summa aka bala alayya kuma sai ya gabato a gare ni faqala sai abu hurairah yace mini la bulla shani uka kan makiyinka yayi tsawon rayuwa a shahidin hadisi ko kuwa shahid min hadisi da ya game wannan kenan sai mai kar magana ya ce labulla sha'anuka kan makiyin ka yi tsawon rayuwa kenan buhari ya kamun wannan kalmai don mu san an iya yin faɗai tun daga babban sahabin manzan allah ya ya faɗi kenan cewa mutum ɗan wanka yanzu allah ɗora ka kan makiyin ka ko kan makiyin ka yi tsawon rayuwa ba laifi ne ba tun daga sahabin manzan allah ya faɗi to mu ji hadisi sai ce nan kenan na he gabci ma wata magana sai ce ma a kullu haza sagale ahalil mashariki min fi masharikihim ya shiga cire wata magana ya shiga wata magana sai ce a kullu haza dukkan wannan saga ya sawwaka li ahalil mashariki ga ma'abutin gabacin duniya fi masharikihim a cikin gabacinsu kenan nan kamar yanzu baitin shi a bahuraira ya gawa wannan mutumin wannan na shugabanci ko da ayyuka to ai a cikin hirar da suka yi a wannan yammacin shi su abu abdulaziz sun ba a bahuraira labarurrukan duniya ko a cikin labarurruka da suka ba a bahuraira sun ba shi labarurruka abin da yake kasancewa a ina gabacin duniya ina ne gabacin duniya wajen iraq iran ina kenan sun ba shi labarin ai ga abin da yake kasancewa a gabacin duniya ana kaza ana kaza gabacin duniya na banna na bid'o'i na kaza na kaza duk suka ga Abu Huraira kamar su sun je a yaƙe yaƙe sun gani sai suke ba Abu Huraira labari abin da yake kasancewa a gabacin duniya ina ne gabacin duniya wajen gabas ta tsakiya ina ne gabas ta tsakiya ina Iraq zana sirka gabacin Iran iraq palestine yaman syria yawa nan wajen kenan sai na bai gaya ma ba labarin da su suka bashi ko bai gaya ma ba a hadisin labarin da suka ba a ba hurera abin da yake kasancewa a can amma dai sai a ba hurera sai aka ba mu amsar ta a ba hurera baitin sun bashi labarin abin da yake kasancewa a gabacin duniya sai a ba hurera yake cewa a kulle haza dukkan dukkan wannan kenan bi ne abinda suka gaya mai kenan nan ya hazzafe abinda hadisi ya hazzafe abinda suka gaya mai ko sai aka ba mu jawabin abinda a babu rai rai kenan shine ce a kulla haza dukkan wannan saga ya sawwaka li ahalil mashariki ga ma'abuta gabacin duniya fi masharikihim a cikin gabacin da suke ultu na'am sai ce eh haka ne wane abu abdulaziz ya ce eh haka ne wallahi a bako rera wannan abin ya abu kamar ya ce mai a gabacin duniya ana kaza ana banna ana kashe-kashe ana kaza ana kaza duk yara ku a bako rera ne to shi ne a bako rera yake cewa yanzu duk wanda abin da kuka gaya mani ya sawwaka an yi shi a cikin gabacin duniya sai ya ce eh na'am wallahi haka ne duk an yi kenan sai kala sai a bako rera ya ce laqad qabaha Allahu wa makara haƙiƙa Allah ya munana al'amarinsu kenan qabaha Allahu Allah ya munana al'amarinsu wa makara kuma Allah ya ɓoye wani abu da zai same su almakar nan ɓoye wani abu wanda zai same ka kenan da zaka fasa ka ce laƙarƙa ba Allahu haƙiƙa Allah ya munana al'amarinsu Allah ya yi ya munana al'amarinsu wa makara kuma ya ɓoye abin da zai same su gaba dalilin bi aika aika da suke ko to fawallazi nafsu abi huraira biyadihi na rantse da wanda ran abu huraira yake hannunsa la yasuqannahum za a koro musu saka wasiqa za a la yasuqannahum za a koro musu humrun wa an jajayen mutane kuma ma ku karanta humrun jajayen mutane mene gidaban mafusata gidaban mafusata masu kushi ka anna ma wujuhihim su wannan mutanen ka ce huskokinsu majanun mudarrafa majan ubune ne majan aljinnatu garkuwa ka ce huskokinsu majanun garkuwa ce mudarrafa wadda aka lullumka fatar da aka yi ta garkuwa can da ai ana yin ta da fata ko to su wannan mutanen ka ce huskokinsu garkuwa ce wadda aka lullumka fata da aka yi ta kenan ka ce huskokinsu garkuwa ce mai kabri hatta yulhiqu zazar'in haddai su maida su wannan mutanen in sun zo yulhiqu su maida zazar'in ma'abucin noma bi zar'ihi zuwa gonar shi wa zadar'in kuma su maida duk wani mai kiwo bi dar'ihi zuwa gonar kiwon shi nan me yake ni hatta yuhiku hatta su maida kamar duk wanda yake babban birni kai makiyayi manomi ne sai ka zo birni ka bar gonarka to su wannan mutane in sun zo da ƙarfi zaka kuma ka ga zaman kauyen ya hima alheri kai makiyayi da ka zo maraya zaka ga zaman kauyen ya hima alheri kenan shine hatta yuhiku haddai su maida zazarin ma'abucin noma ila bi zar'ihi su maida shi ina wa zazar'in kuma ma'abocin kiwo bidar ihi shi ma su mai da shi na kiwon shi za dar ma'abocin tatsa tatsa a madina ne kiwo a daru tatsa a madina ne makiyayi kenan ai ma ba amma bai tatsa kenan kinayar ta makiyayi ne yana nihin makiyayi su mai da shi gurin kiwon shi na kiwon ƙananan awaki ko raƙuma duk ba tatsa su baki kenan ma'abucin tatsa su mai da shi gurin tatsan shi me ne kenan ma'abucin makiyayi su mai da shi gurin kiwon shi to fasara hadisi to wani hadisi ya fasara shi kenan to wani darasi zama ɗauko mi zama hudu ai ya baka shi hadisi a dunkule mi zama hudu kuma babban abu hadisi ya zuwa kamar mawquf ne na Abu Hurairah kamar ai Abu Hurairah ne wani kuma abin da abahu da yahudi ai abubuwa ne na na gaibi wanda sai annabi ya ce bane tunda anan na farko me yace ma wallazi nafsu abi hurairah bai digo wa an su mutane ci za su yi guri su wannan mutanen za su yi suwa za su yi guri na waɗanda suna da mulki kuma suna da shugabanci za su yi gurin kamar suna liƙe da wa'ancan taurarin ya gama da kuma a ba hurera an ba shi labarin aika-aika ake da ake a ina gabacin duniya da aka ba shi aika-aika labarin aika-aika da ake a gabacin duniya a ba hurera ce ne haka ne aka ce haka ne sai ce wannan mutanen zaimi wa'ansu jajayen mutane mafisata za su yi ne za su koro su su ya siffanta mutanen ma ya ce mutanen in kaga huskokinsu ka ce wannan menene garkuwa ce wadda aka lullumka fatarta har dai wannan mutane in sun koro su su sanya duk manomi ya koma ina duk wani mai tatsa makiyayi ya koma ina to ya ke yi yana wani abu gwaira ya faɗo na hadisin amma dai ka lura abin da ya faɗi faɗan wane ne manzan sallallahu alaihi wasallam ana aibi ce ba ƙahalar rasulu kawai abu gwaira ya gaya ma abin amma dai zaka ga abin abin da ya faɗi duka magana ce ta manzon Allah alaihi salatu wassalam ko manzon magana ce wadda hadisai sahihai sun tabbatar da ita shine zama bai ta dalla dalla nan da farko ya fara ma daga suwa suwa gabas ta gabas ta tsaka kace ko ya fara labarin a'a gabacin duniya suwa ne gabacin eh su iraq iraq iran dai su ne ne ya baka labarin su to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin buhari yake cewa alfitina min qibalil mashriq alfitina duk fitina za ta wuto ta duniya daga nan za ta wuto duk fitina min qibalil mashriq tana yammacin gabacin duniya nan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbai sai yake addu'a yana cewa Allahumma barik na fi shamina yace Allah kai albarka a wajen sham Allah kai albarka wajen yaman kaza kaza yayi tai da ya ta yi sai 'yan gabacin duniya su wa'an sai daga ce suka ce wafi masharikina a gabacin duniya ma ya manzan Allah suka ce hati annabi ya shiru bai ce ba suka ƙara dai annabi bai yi magana ba sai a na uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hunaka zilzalun wa fitunun wa ilaiha yadla uqarnu shaytan sai ce hunaka zilzalun ai wannan gabacin duniya gabacin duniya kin nan hunaka zilzalun anan yake da koyi yawan girgizar ƙasa wal fitun a nan kuma duk wuta fitina daga nan take fitawa wabi ha ya ɗala ƙarni shaidan daga nan kuma ƙahon shaidan yake hutawa me yake ni ƙahon shaidan ƙarni nan sai mala haɗa bai fasarta ya ce abin da yake ni da ƙarni shaidan yana ni daga nan ne manya-manyan mutane shaidanai daga nan za su mutu duk wata fitina ta musulunci daga nan za a fara ta ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inna fitnati hahuna inna fitnati hahuna sai da ya hudi su uku yace bi haisu ya tsila ukarni shida yana nuna ina gabacin duniya kenan mun gane dan kamar yadda a bahu rayuna kenan hadisin manzon Allah ne tun farko annabi ya nuna duk wata fitina zata hoto a ina a gabacin duniya eh kenan to na biyu nan a bahu rayuna kuma ya kalli ina ya kalli sama sai ga mi sai ga tauraru da ya ga tauraru sai ce mi waɗanda aka ba su shugabanci da wanda suka a suka rike matsayi za su yi ina ma suna liƙi a wancan taurarin ka ganin shi ne hudu ko to shi ma wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama take karkar da wannan da kai hadisi wanda ya zo na yazid bin shuraikin yake cewa wataran lokacin da marwan bin hakam yake gwamnan madina marwan bin hakam yana gwamnan madina sai a ba huraira ya zo ziyara da ya zo ziyara aka ce wane ne aka ce a ba huraira ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai marwan bin hakam sai cewa a ba huraira ya shigo da a ba huraira radiyallahu anhu aka ba shi izini ya zo sai marwan bin hakam yake cewa haddathina shay'an sami'tahu min rasulillah ba mu labarin wani abu wanda kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shi gwamnan sai tambayewa abu huraira ba shi wani hadisi daga gurin annabi wanda ya shi sai abu huraira sai fara ba shi labari inda mai mulki ne bari ya ba shi labarin hadisin mulki sai abu huraira yake ce mai ai sami itin rasulu sallallahu alaihi wasallama ya ƙuru na ji ma'aikin allah mai tsira da amincin allah yana cewa yushiku rajulun annahu harra minas surayya wani mutum ko kuma wani mai mulki zai yi guri daman ya gangaro daga waccan tatsiniyai wadda ake ce mata sirayya falam yanin amurin nasu shay'an bai amshi ba wani mulki na mutane ko kaɗan annabi yana cewa masu mulki ran tashi kyama za su ce ina ma sun haɗo daga tauraruwa sun yi ƙasa ba su tsaya suka amshi responsibility ba suka amshi mulki ko wani abu ba kenan kaga nan da abahu ya ce mutane suna liƙa ina inda zalika najam kenan aina jiyo magana eh aina jiyo magana a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shi da annabi yace an kusa waɗanda suka amshi mulki su yi gurin ina ma suna leke cikin taurariyar surayya ba zo suka amshi mulki ba me yasa saboda saboda nauyin mutane da kuma in ka ɗauki mulki duk abin ka sai Allah kiyaye da wannan ga hadisai da dama annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsora tasda a amshi mulki da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin shi in ya baka mulkin wani abu kaje in ka zo kace baka iya ba cewa ke shikenan aba wani ba a tilasa ba ga wani hadisi na ruwaya buhari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innakum la tuhrsuna alal imara fa satakunu nadama wa hasara yawmul qiyama ku la tahursun kuna kwadayin kowa ya samu mulki da responsibility yanzu daga an baka matsayi ba wuni ba kwana ba sai ana zuwa ana barka eh duk ana zuwa ana barka ko to shine ce innaku la tukursun kuna kwadayin imara kowa na son shugabanci kuna kwadan abaku sai ce fasa ta kunu nadama wannan shugabanci da za a baka a bani a baka satakuni nadama ranar tashin kiyama za ta kasance nadama ce a kanka wa hasara kuma hasara ce a kanka yawmul kiyama ranar tashin kiyama a ruwaya hece fa ni'mal murdi'a wa bi'sal fatima fa ni'mal murdima murdi'a yayi wani karin magana annabi fa ni'mal murdi'a ma da ladarinu mirinu kuma cin ga dan yayi ga wanda aka yayi ma dalla ga wanda ake reno kuma cir da wanda aka yayi me yake ne yace mulki karin magana da yi kamar mulki yanzu kamar yaro in ana renan shi ba abin da ya dama beki a mai kaza a mai kaza ai abin da ya dama yake to haka ne mai mulki kana zamne sam waye telefon ka dai ka kama mutu a kama shi kana barci ma ana gadin ba kamar dan reno ne ba to ba kana ji kana ki ba sai an huda ka daga nonon nan eh eh in ma baka tsoho ba ko manda bata kare ba ka mutu ba to shi na muda ka daga nono da wanda annabi ya ce ma dallaga wanda ake reno amma dai cir da wanda aka yayi ai duk iya karshen alewa kasa duk mulkin ka sai yayi ne sai ya kare manda ta kare kuma in manda bata kare ma da kwai da kwai mutuwa ko kuma da kwai tsufa kan manda ma ta kare ai da kwai tsufa da kwai mutuwa don wani annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani hadisi na auku dan malik wata ra ana zamne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahabbai in shi'tum unabbiukum anil imara fa mahiya in kuna so in ba ku labari akan shugabanci wai me matsayin shi in ba ku labari akan me shugabanci me matsayin shi sai shi wannan auku bin malik yace fa na dai tubi a ala sautin sai nayi magana ina karshen masallaci da daga muryata sai nace fa ma hiya ya rasulullah menene shugabanci ya manzan Allah a bamu labari sai annabi yace awwalu ha malama wasani ha nadama wasalisu ha azabun yawmul qiyama illa man adala fa kaifa ya adulu ma aqrabati yace awwal ha malama shi shugabancin farkon shi zargi ne wasani hawa nadama bi na biyun shi kuma nadama ce zakai wasalisu ha na uku shugabanci azaba ce ranar tashin kiyama yace illa man adala sai dai wanda yayi adalci sai ce fa kaifa ya adilu ma a qarabatihi ya zai yi adalci tare da ɗan uwan shi kun gane sai dai wanda yayi sai ce ya zai yi adalci tare da ɗan uwan shi yanzu ga gaba isra'il ne yanzu sai aka bai wani gwamna ka sama da yasin tsohon wudin nashi ya jan sai ko eh yayin daga amma shugabanci duk ba mi ba kwa bai aika ma aure saya mun wundi a tanfa i kaza ai dole kai sate kenan da wani hannu ma ce ya za a kai adalci da yan uwanka a gari kenan duk wanda aka ba shugabanci ai ba shi ba adalci me yasa saboda ai yan uwanka ba su bane ka so su tura ka eh in dai ba a mutum ba zaka wuto musu kulu ga gani eh eh yanzu kai yanzu ka dauki ga kanu ma da ya sunan to ina kuma dan matsayi ma da ya sunan muna ba baka shi ba shi uku ba in ya fara aika mai eh ko haka ne ko ni ko kai haka zaka ko eh to kuma da kamai matsayi ba zai fara to ya zai ba shi eh ka san a a shekara ai zai ta aika mai eh in yan kawai ne ya ce gonar ta wani za a saida a saya min inji wani a saya mota wani a bani jari wani kanti na ya rabe wani aure zan yi matata ta aihu kudin ragon suna kudin mine ne shi kuma dukkan responsibility inda da aka bashi salar ishi wata wuce katsamil ko sankisamil kuma kullum ana aika mai wannan to ya zai yi adalci eh to don wannan a hadisin sai a dawo ya ce fa kaifa ya adilu ma a karabati ya zai yi adalci tare da makusantan shi kenan da wannan mulki wai a wancan zamani ne fa annabi ya ce wa kai fa yi adilu ma a karabatihi to ina yanzu eh ina ni ina kai ina wani ina wani eh kaga bai ko a ba dole ne ba ai wai miliyan yake saka ba dole ba kamar yanayi yanayi illa man rahima kana samun wanda suke wutawa a mutum a ce shi sha zagi daban kan duk wanda ake zagi a ciki a ce wa da bai da kirki eh a famun mai ki eh ka tura ka tura tibe ba da ai kare mutunci shi ne eh ai din mai ba da ai al'umma ne sata shi annabi da yake cewa zai kasance hasara da kaza da kaza da kaza ran tashi kiyama kamar misali arzikin kasa ne ai arzikin kasa shi mai mulki ba na shi ne ba arzikin mu ne mu dukkanan ya ji ya cinye duk duniyar tashi kiyama ai haka zai muna arzikin mu arzikin mu yanzu an hudu arziki na kasa ko wani abu na kasa ka sace shi abin ai na dukkan al'umman ne ya zaka bi su kana wani yayi wani wani na cikin mawa wani bai hutu mawa duk ka bi ka sace to ya zai kenan dan wannan ai annabi yace eh mai mulki ko kuma wanda aka bashi matsayi zai yi burin da ma ya fado daga tauraro surayya bai zo bai amshi wannan mulkin kuma kale ka haka ne ba sai wa Allah yayi kuma duk wanda aka ba mu yanzu me muke yi barka ake zuwa a ba wannan abin zar ligifari annabi sallallahu alaihi wasallama sake ce kaka amshi mulki kakka amshi mulki domin mulki nadama ne hasara ne ranar tashin kiyama kakka amshi mulki a ba kurera wannan abin zar ligifari haka da shi kuma wannan malaman mutu suka wuce ka je hatta a imatul mazahib wannan su Abu Hanifa su waye wannan alƙalanci in za a ba su Abu Hanifa da Abu Hanifa da za a ba shi alƙalanci kiyaye ya tsere aka kamo shi ya ba shi kashi aka sai alƙalin domin wanzu sai ka ba da kudi za a ba kuma an ba duk muje muna barka muna anwawa na kaza ko ba kai ba barka ba za shi ana ma kai ko me aka dora ka to su kuma wancan ana ma kana gudu wani gari yake gudu ka a bashi alƙalanci ko ka a bashi shugabanci ko ka a bashi ibada tserewa yake mu kuma yanzu la tahrusun tana gudu ne muna bata eh kuma duk wani ne nake duk wanda aka bashi gobe da sayi ya buru gwa tiyan wata biyu kuma da yasin ya ce kaza kyau kyau to sai Allah kiyaye Allah cika mu da imani kenan shine da abaku da ka gaice bi nan yace me da mutane suna me liƙe da waccan taurawar wai to sai mi kuma sai magana ta wacce kuma a mu wadita wannan a kullu haza a kullu haza a kulli haza saka min ahalil mashirik me ke nina dukkan wannan abin ya abku a ya sawaka ina ga mutanen gabas to sai mu zo nan mutanen gabas ina ne gabas muka ce ya kace iraq iran ne su ne ke shiga to duk fitinan musulunci daga nan ta fito ɗauki tarihin musulunci annabi ya bar duniya lahiya lau abubakar siddiq ya sauka lahiya lau sheka umar bin haddam duka lahiya lau duk wannan sahabbai da aka zo a kashe su duk daga can ne suka zo fitinar da aka je zamanin ali bin abi dalib aka yi gaza wata jamal aka yi sifaini su wannan jikokin annabi hussein da suwaye duk aina a kashe su duk ana a kashe su kenan duk wannan fitina daman annabi ya ce a nan fitina ba ta gushe a wannan gudun kuma duk ana kashe su to sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake hudi na gaibi wanda abin ba a yi shi ba a gaba zai zo Allah ya gaya ne abin gaibi ne Allah sai ya gaya ne kamar abu yanzu duk ba da ko wasu abubuwa ba wanda ba a yi su ba kuma sai tunimu a musulunci hadisai sun hudi to shine shi ma nan a ba ku da wannan magana yace fa la yasuqannahum za'a koro musu ko humrun jaja mutane ko mine ne mafusata in kaga huskokin su kace garkuwa ce wadda aka lulluka fata ta ko har ya sa duk wani mai gona ya koma gonar shi duk wani makiyayi ya koma makiyayin shi to su wannan wai ɗan gabacin duniya tun zamanin annabi annabi ya ce ɓannarsu za ta yi ɓanna kuma in ɓannarsu ta yi ɓanna Allah zai koro wata al'umma ta zo ta yaƙe su ta ba su kashi ta kashe su ta gama da su kuma da gana daga ba sai su gane kuransu an yi kuma yi ba yosuwa yi hadisi a buhari da muslim daga abin huraira eh a yanzu ba a yanzu hadisi buhari da muslim daga abu huraira yake cewa la taqumu sa'a hatta tuqatilu turk sugarul a'yun humrul wujuhu dulful unuku ka'anna wujuhum majjan la taqumu sa'a hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sha'a kaga sufas buhari da muslim yace hadisi ne yace kiyama ba ta tashi sai kun yaki wa'ansu wanda ake ce musu tur su garo a ayon suna da idan dina kanana huskokinsu jajaye hancinsu a matse in kaga huskokinsu ka ce garkuwa ce kenan suna da manyan huskoki da da nama haka kenan haka cikakkan huska suke da eh sai ce la taqumu sa'a kiyama ba za ta tashi ba hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sha'a har sai kun yaki wa'ansu mutane wanda ta kalman gashi suke sawa ga wata riwaya kuma wayushuna alal ni'al suna tahiya akan gashi kaga duk yau da ko kiyama ba ta tashi ba sai an zo sai sun zo wannan mutanen sun yake ku suwa za su yaka yan gabacin duniya kenan kaga shine nan a bakurera ya faɗi tunda a bakurera ainihin ya ba da labari ne bai dingina shi da annabi ba to ya san da kwai hadisin da annabi ya ce waɗannan mutane 'yan gabacin duniya za su yi ɓanna su yi taɓanna su yi aika-aika kuma wata al'umma za ta zo kafira ta yaƙe su kuma daga ba su gane kuransu ga hadisi wanda yake musnad na imam ahmad hadisin abdullahi bin abi bin abi burdata daga baban shi yace kuntu jalisan inda nabi sallallahu alaihi wa sallama wata ina zamna gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sami inahu ya kudu sai muka ji annabi yana cewa inna ummati al'ummata yasuquha qaumun wa ansu mutane zasu zo su kora su aradul wuju suna da manyan huska sugarul ayan suna da idindina ƙanana ka anna wujuhum jahafun ka ce huskokinsu kamar wannan ne garkuwar ce mai kwata babba salasa marat za su zo su yaƙe su har su uku ya ce a yaƙi na farko za su kora su wanda ya tsere ya tsira a yaƙi na biyu za su kora su a haka nan a yaƙi na uku kuma su gama da su kaga wannan hadisi tun zamanin annabi yana raye hudu wannan magana kenan ita ce a ba huraiya yi ya hudu to yanzu abin an yi shi ko ba a yi shi ba a'a ai za a zo a yake su wai an zo an yake su an wuce gurin ko ba a zo aka yake su muka al'ummai ɗan gabacin duniya ai ana yin yanzu abu to wai an yake su wannan wanda annabi ya zo ce za a yake su an yi ko ba a yi ba ko a gaba za a yi yo shagai tatar eh ainihin janu tatar tatar ta zo ta yake tatar sama-sama suwaye tatar imamu kurdubi ya ka labarin su duka a littashi a taskira ya ce wal hadisi ya dullu ala hurujihum wa qitalihum wannan hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hudi yana bayani ne akan za a zo a yaki wannan yan gabacin duniya kinnan sai ce wa qad waqa zalika ala nahawi ma ahbaran nabi kuma abin ya abku kamar yanda annabi ya faɗi ya ce haraju sun huto a watan jimadar ula shekara hijiriya ta 617 shekara ta 617 haka imam kudin ya ce a 617 su wannan masu siffar suka huto suka zo suka gallaza wa musulmi kai a cikin wata ruwa fa ake cewa in sun zo su yaƙi musulmin har sai sun kulle da kansu a sawarin masjidi a gimshikan masallatan ku za su kule da kansu ai sun ci gari kenan amine amine gimshikan masallatan musulmi za su kule mi da kansu su tatar da Allah ya koro su ana film insu dai a film wata zaka ga an kara an rage ana kara manda a film eh zaka ana kara manda in kaga masuriya sai ana amanda ana kara manda su tatar da suka zo zamanin an azaya juje da majuje newa kamar yadda ka san majuje da majuje aka sani kamar mutanen chinese ne da wajen turki inan da wajen miliri jenkizil han ya tattara sojawa wanda sojawa mahaukata ai dan wane ce ma gidiban masu mafusata kuma sojawa wanda ba su da adadi kamar tukunai wanda wai ba su da adadi adadi zuwa adadi ba su da adadi suka zo mangol ko? tau suka zo sai da suka gama da dukkan yammacin duniyan nan sai da suka gama gabacin duniya kai sai da gabacin duniya nan dukka sai da suka yi razin insu gaba daya in suka shiga gari bisa barin liman bisa barin khalifa bisa barin duk wani mai kudi bisa barin duk wata makataba ko wani ilimi dukka suke kashewa gaba ɗaya su gaba kuma sojani in suka fada garin kawai hauka ne kawai yanka suke ce kawai yaƙi ne suke na arnawa haka suka suke wani abin da annabi ya wuce ko ina sai da suka zo dukka wannan sai da suka gama abin gaba daya duk lokacin nan kuma su gabacin duniya suna cikin wani rikici tsakaninsu wannan sarki wannan halifa wannan ne suna haka dukka sai suka zo dukka suka zo ba su bar kowa ba muka ce shi suka hoto shekara ta ɗari shidda suka ce sun huto daga iraq suka gamanin daga wajen iraqin nan suka huto da suka huto da suka fara suna tafiya su ci wannan gari su iske gaba su ci wannan su iske gaba kai sarkin gari ko halifan gari kan labari zo ma wani ya tsere ya bar musu garin eh wani ya ware kansu zo ma wani ya tsere ya bar garin in suka zo suka zo wani sahalab su ina ne sun mayarikin su wane ne duk suka zo in suka zo duk sham din ne da suka gama da ita duka wajen iraq irin duka suka yi da suka shiga halifa na zamanin halifa ne abbasi ya sunan shi musta'asam musta'asam halifa abbasi ne na zamanin sai da suka shiga har garin bagdad suka kashe halifai shi sarkin da zai shiga holaku ya ce la ta turkuha la ta turku hajaran fauka hajar in kuka shiga gari kan ku bar hajar fauka hajar kamar in a shiga ai a yaƙi wata nan ai ana barin ganima ma da a ce ta ko to wai in aka shiga cewa ki la ta turku hajaran fauka hajar ku kashe gidajen ku kashe mutanen garin ku toye kowa wai ba san ganima ma ake kawai a kashe haka yake cewa da suka shigo Bagdad sai da suka shiga har Khalifa al-Musta'sim billah suka je suka kashe shi aka zo aka jefa shi cikin dajala aka jefa shi cikin ruwa akan halifa sai da ya je ma ya nemi a yi suru hula ko bai shurare shi ba ya je ya shiga garin ya ce la ta turko hajaran fauka alal hajar halifan aka kashe shi aka kashe kowa da mukarraban da wani duk wata makataba ta neman ilimi bakatat duk aka gama aka kashe kawai in ya zo ya kashe halifa ya taka kujerar halifa ya yi gaba kuma yana da suna da sojina shi hulaku din yana da sojina mayaka wanda kamar a ce sun zo karkarai da suka zo gabacin duniya wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi na ko ina sun kawa kaga zaman gari bai ma wanda ka koma ina wanda koma daji ka tsere a ƙarshe dukkan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadi sai da suka kashe dukkan manyan tunda an kaga ai shine aka ce batul muslimuna bila halifa lokacin na halifa ta musulmi tana ina tana gabacin duniya tana ina tana gabacin duniya to sai da suka zo suka kashe halifa to abinda aka zo aka kashe halifa musulmi ya kasan tayi mi yaki yayi ya kare to kamar yadda duk annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi a ƙarshe aka yi eh ya ka ƙarshe sai Allah ai kamar su gabacin duniya sun yi laifi ne ko kuma dama wannan mu'iza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi an zo duk an kashe sun kamar yadda annabi ya faɗi a ƙarshe sai Allah ya taimaka mutanen Masar su suka ɗora runduna ta kirki suka zo suka yaƙi hula kuɗin suka ci shi a yaƙi a wani guri inda ake ce mai aina jalut sarkin lokacin wane ne a saifidin kudus kudus kudus ake ce mai sarkin lokacin a dai ne ake da kwai a film da ana gyara irin su rukunin dini biboros da su wane ne a nan suka yaƙe su soja masar dai da sauran soja siri su suka gamu suka zo suka yaƙi hola kokin suka kada daular ta hola kokin suka maido gari ruwan da aka ci tukwana sai musulunci ya zamna kuma sai allah da ikonsa sai maida waɗanda suka tseren su mongol in da tatar in su ma suka shiga musulunci kenan wani abin da ya kamar mine ne mu'ujiza ce ta annabi ya waɗi gabacin duniya za su yi ɓanna kuma Allah zai koro musu wanda zai ba su kashi kuma aka ga a shekara ta 617 tatar in suka zo suka ba su kashin suka kakkashe su suka yi komi kamar mu'ujiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine nan abu hura yake ta layi su ɓanna homhomrun gaidiban ka anna mawjuhum majanun mudarika hatta yulqu zazar in bi zar'ihi wa zadar in bi dar'ihi mun gane hadisi kira a takaicin taka cewa suwane ne wannan tatar ake ce musu a yaka yanzu a duniya ta yanzu ina ne kuma wasu malamai suka ce a mafi yawan malamai kai su imamu kurdubi suka ce wannan faɗar ta annabi an yi shi ba a gane ba ba a gaba ne ba za a yi shi yana daga cikin alamatu sa'a inda za a zo a wa banna a ce a lokaci ɗaya yaƙi ɗaya an kashe musulmi dubu so dubu kamar dubu so dubu ake kashewa sun shiga gari kamar gamawa suke da garin gaba ɗaya ba yaƙi ne ba na a kama bayi an yaƙi da ake fuka dama a kama mene ne ba na a kama bayi ne ba wannan kawai na ɓanna ne kawai masifa ce don wannan a lokacin wani suke gaya juje da ma juje ne ma suka gama da komai wanda a duniya ana gaba a yi ɓanna ba kamar yadda su suka yi wannan suka gama da duniya gaba ɗaya sai mu je ruwa ta gaba ko lokacin babun babe na gaba ya ce la ya ƙulin rajul kai la ya ƙulin rajul kan mutum ya ce allahu allah in ba dan allah ba da wani kakkace in ba dan allah ba da wani misali aka zo an shiga gidanka aka ma sata sai mai gadin kai hana ba yi sata ba ba ka ce ba in ba dan Allah da mai gadi ba in ba dan Allah da mai gadi ba da an mun sata jiya ko kuma in ba dan Allah da 'yan sanda ba da an mun kaza kenan ba a cewa in ba dan Allah da wani ba kawai Allah ya gala tafi in ba dan Allah da wani ba to sai dai ka cewa ya zaka ce ده السبب تو كانت الرواية وانا كانت الرواية قال حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا الحجاج قال بن جريج سمعت مغيثا يز يزعم أن ابن عمر سأله من مولاه فقال الله وفلان قال ابن عمر لا تقل كذلك لا تجعل مع الله ندا ولكن قل فلان بعد الله to kaga ne yace ko daga abdullahi dan yace nan sami'tu mughisan yaz'amu anna ibnu umar sa'alahu yana mughis din da yake rayawa cewa ibnu umar ya tambaye shi an maulahu ya tambaye shi wane ne majibincin al'amarinka da abdullahi dan umar ya tambaye shi ya ce wa majibincin al'amarinka fa qala sai ya ce wa abdullahi dan umar allahu wa fulana sai ya ce allah da wani wane ne majibanci al'amarinka sai ce Allah da wane kama ka ce Allah da abdulhaman misali ko sai waɗu wannan ƙala ibin umar sai abdullahi ɗan umar ya ce la ta ƙulka zalika kadda ka waɗu wannan la ta ji alma Allahi ahadan kadda ka gama tare da Allah abin wani abin wa tarayya walakin amman dai ƙulka ce fulana ba'adillah ka ce wane bayan Allah ba ka ce ba mu gane mas'al tauhidi ce ba ka ce ba ya wane da Allah kenan example misali ika wani action ka ce ba an ce kaza ban ai kaza in ba dan in ba dan Allah ba da mai gadin nan da jiya an kwashe kayan shaguna in ba dan Allah ba da mai gadi da jiya an kwashe kayan shagora kenan kai wannan kayi ne ba a hudu wani to ya zaka ce sai dai ka ce a'a muje ya zaka ce sai dai ka ce in ba dan Allah ba sa'an nan wani sun maza kawo sa'an nan wani ko da ba ai kai ne sababin kai ne sababin da ya sa na samu abin nan bayan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kai da baka ce ba ai kai da Allah ne sababin da ya sa aka bani wannan aiki bugani Allah ya sa ta hi fasara ma Allah ya sa wane yana gurin sai abin ya zo da sauki baka ce ba
Allah ya kiyaye wane yana to mu kiyaye kenan nan kalmar mizaka summa sai dai ka ce Allah sa'an nan wani baka ce ba Allah baka gama baka wa Allah wawul adam baka ce ba in ba dan Allah ba da wani sai dai ka ce in ba dan
Allah sa wani yana wuri.
Allah sa wani na ko kuma in ba dan Allah ba sannan wane ya taimaka mu kenan sannan kenan ita Allah baka sa mai wawul adaf kace in ba dan Allah da wani ba kenan shine wannan la yaqulu rajulu Allahu wa fulan ba za ka ce ba in ba dan Allah ba da wani kamar yadda Umar ya ce ka gani aiki ko la taqul kazalika kada ka ce wannan me yasa la taj'al ma Allah ahadan dan ka gama Allah tare da wani walakin amman dai kulka ce fulana ba'dillah wane bayan Allah ai na samu wannan aikin ne da sababin da sababin Allah ya sa wane ya sa hannu Allah ba wannan aikin kuma ya sa wannan da sabbin Eh, kenan ba a gama Allah da wawun arab shine la ya ƙula rajulu Allahu wa fulan to to nan kuma na gaba yace ma sha Allahu wa shi'ita shi ma nan mutum yace ma sha Allah Allah ya nufa kuma kai ma ka nufa shi ma ba hudin shi ƙaunar rajul faɗan mutum ma sha Allah Allah ya nufa wa shi'ita kuma kai ma ka nufa karanta حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن العجلة عن يزيد عن ابن عباس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده to kaga nan mako ya ce qala rajulun lin nabi wani namiji ya cewa wa ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko me ya cewa annabi ma sha Allahu wa shi'ita haka Allah ya nufa kuma ka nufa haka Allah ya nufa kuma sai ya ce ni qala sai ya ce ja'ata lillahi naddan ka sanya ni ga Allah kishiya ya zaka ce ma sha Allah wahadahu ka ce abinda Allah ya nufa shi daya abinda Allah ya nufa shi daya mu je nan ma tauhidi ne ya za a ce nan ko mu ba mutum bai ce ba haka Allah ya nufa kuma ka nufa haka Allah ya so kai ma ka so na in ba dan haka Allah ya so ba kuma kai ma ka so ai da abin nan kaza ba ka wadi wannan ba sai dai ka ce a in zaka kenan inda zaka sa wani ya zaka yi ana in zaka ƙara wani sai ka ce sa'an nan kenan kalmatu summa zaka ƙara kenan in zaka ka dan adam haka hak Allah ya nufa wana ma ya nufa an wadu wannan hak Allah ya nufa wana ya nufa an wadu wannan to ya zan ce haka Allah ya- ya nufa sa'an nan sa'an nan wani haka Allah ya nufa sa'an nan yawa ko kuma kuma wani ke ne ka sa kalmati summa ba ka ce ba haka Allah ya nufa wane wane ma ya nufa Allah ya nufa wane na ma ya nufa kenan baka gama Allah da wani kenan ruwawi da dama wannan sun kamar da kawai ruwaye da abnan ruwa wace ce abdullahi dan abbas ce ko ga wata ruwaya ita ta abdullahi dan abbas din